والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa wanda muna nan cin kitabi na talatin da shida kitabul aqdiya to ɓangaren da ke magana akan alƙalanci ko gudanar da shari'a a kotu raba gardama tsakanin masu jayayya za mu tashi kan babi na goma sha biyu babul qada'i fi rahni min al hayawan batu ne akan jingina har yanzu dai wato babin hukumci wato dangane da jingina ta abu mai rai kamar dabba kenan idan aka ba da dabba a matsayin jingina kuma sai ta mutu wake da asara mutum ne ya karbi kudin wani kamar miliyan ɗaya sai ya ba shi sa wanda zai kai wannan kudin to san sai Allah ya saukan masa dainin mutuwa ko ya kasa wai zai dauki asara to zamu ji eh mai san dai mai bayarwa shine mai asara tunda shi sa a bayyane yake qala yahya imamu yahya ibnu yahya al-laisi al-andalusi rahimahullah yace sami'tu malikan yaqulu na ji imamu malik yana cewa al'amurin da zai lafa fihi inda na firrahani al'amur ko ya yi ƙasa sosai al'amurin da zai lafa fihi inda na firrahani al'amarin da babu saɓani kansa ko cikinsa a kan sha'anin jingina a wajenmu mu malaman madina al'amarin da babu saɓani cikinsa a wajenmu mu malaman madina dangane da jingina annama kana min amrin yu'rafu halaku cewa abin da ya kasance na wani al'amari abin da ya kasance na wani sha'ani wani al'amari na dukiya yorafu halakuhu wanda ake gane halakarsa da salwantarsa wato mutane za su yi tarayya cikin sanin lallai ya lalace ko ya salwanta baya ɓuya idan ya salwanta ko ya lalace ko ya ɓata to banda wanda abin ke hannunsa mai karɓar jingina wasu ma za su iya tarayya da shi cikin sanin a ɓacewar abin ko lalacewarsa min ardin kamar gona ko fili kamar a ce wata ambaliya mai tsanani ta zo ta mamaye ta rufe gurin da wani yashi ko wani taɓo wanda in zai amfanar mato sai dai bayan wani zamani to kaga don shi dai ita ƙasa dai ai ba za a ce yau an ji ba a tadda ita ba ko sai dai wani abu ya auku a kanta wadda ba za a more ta ba to kaga irin wannan zai in ya faru kowa ma zai iya sani ai gashi an ba da jinginar filin ko gonar amma ga abin da ya auku a kanta yanzu ba za a iya sai da ita ba inda mai ita ma zai so ya sai da ita ko da ba matsala a kanta ba zai iya noma ta ba zai iya gini ba ba zai iya ba da ita haya ba ta zama dai kamar hukuncin ba ta babu ita yanzu saboda haka kaga wannan ba ta zama jingina ba a halin yanzu tamkar hasara ne audarin ko gida ya ruguje an ba da gida a matsayin a jingina sai ya ruguje ya rushe ko ya ƙone ko duk dai wata waƙi'a mai tsanani ta auku a kansa aw hayawanin ko dabba mafi sauƙin ko mafi faruwan ma kenan dabbar ko ta sullube ta tafi ta ɓata ko aka sunce ta aka sace ko ta faɗi ta mutu ko ta kasa mutuwa ta mutu mushe kasawa kuma ta faɗi a yanka mahauta samu yadda suke so a to sai ga dabba lafiyar ta kalau amma in irin haka ta same ta wanda ya kirki da adalci irin nasu to ya saya rabin kuɗin ko sama da haka kaɗan ko ƙasa da haka kaɗan a gade wanda bai san cewa kasawa ta ba ma sai ya ɗauka cewa haka aka sayo ta a kasuwa ya sayar da kayansa ya samma mai ita abin da ya sammar to kaga an samu hasara a ciki to amma dai abu ne da kowa zai iya sanin hakan ya au irin wa'annan yace misali yake yi fa halaka fi yadil murtahini to sai wannan kayan jinginar irin wannan din sai ya salwance ya halaka a hannun mai karɓar jingina wanda ya ba da bashi ya karɓi jinginar, to abin dabbar ko gidan ko ƙasar ko, ko ma menene dai shahararre irin wannan, ko bishiyoyi ne misali aka yi wata guguwa mai tsanani kakkarya su ko ta tumɓuke su ana samu suka zama fi hukumi wato almafqud kama babu kenan. To duk wannan wa ulima halakuhu kuma an san ba ja cewa ya halaka fa huwa min arrahini to wannan asarar mai bada jingina ne yawa asarar mai bada jingina ne yawa ba abinda zai shafi mai karbar jingina yawa ai shi mai bada mai karbar jingina wato ya karba ne a madadin kuɗinsa ko dukiyarsa da aka karba wannan jinginar ba mallakarsa bace yawa mallakar wanda ya karbi bashinsa ne saboda haka mallakar ai bata bar shi ba la yaglaqur rahan yawa ai jingina bata barin mallakar mai ita yawa saboda ka tunda mallakar sa ce ko babu tuhuma a wannan cewa mai karbar jingina ko yayi wani abu na rashin gaskiya ballantana a ce ba za a yarda ba tunda abu ne da jama'a za su suke tarayya cikin sanin wannan kuma za a yi nuna wa kowa kuma zai yi wuya mai karɓar jingina ya saka wuta ko ko kuma ya sababta salwantar anin wannan dukiya to kaga kenan abu ne wanda dole a yarda da wannan waƙi'a saboda haka dai hasaran mai bada jingina ne wa inna zalika la yanqusu min haqqil murtahin shay'an kuma cewa faruwar wannan hasarar ko salwantar wannan kayan jingina ba zai tauye haƙƙin mai karɓar jingina da komai ba, mana kuɗinsa za a biya shi cas, yawa, shi mai ba da jingina wai don abin da ya ba da jinginarsa ya kai ƙimar kuɗin da ya karɓa, kuma ga shi gaba ɗaya an rasa shi. To ba za a ce to, ai sai a ɗan rage masa in ya zo biyan bashin ya biya rabi ko ya biya rubu'i ko wani abu, sai rungumi ƙaddara, yawa. da haka hasarar shi ta shafa shi mai ba da jingina wanda aka karbi dukiyarsa ya karbi jingina wannan bata shafe shi ba za a biya shi cikakken kuɗinsa lamma illa in ya tausaya wannan kuma ihsani ne kawai amma dai ba a umarce shi da komai ba za a biya shi wannan kenan abinda aka yi tarayya cikin sanin ko kuma ba zai ɓoya ba cewa hasararsa wato abu ne daga Allah Allah ya aiko shi babu wani sakaci ko wani abu da zai iya ɓuya ya kawo shubha ta ɓangaren shi mai karɓa to wannan hasarar shi mai bayarwa ne ba mai karɓa ba wa ma kana min rahanin ya haliku fi yadil murtahin amma abin da ya zama na jingina kuma ya salwanta a hannun mai karɓar jingina to amma shi ɗabi'ar abin fala yulamu halakuhu illa bi qawlihi ya zama ba a iya sanin halakarsa ko salwantarsa sai ta faɗar shi mai karɓar jingina wato abu ne wato mimma yugabu alaihi kenan abinda ake fakuwa da shi yawwa abinda ake karɓasa a ɓuya da shi ba abu ne wanda yake zahiri ba kamar gida kamar dabba kamar bishiya da abin da ya kama da irin waɗannan aka ga a bayyane suke kuma abin da ya faru a kansu zai zama bayyananne kuma ko da ma ba bayyana sosai fito da an yi bayani za a iya fahimta cikin sauƙi kama abin da ya zama ya halaka yawa a hannun mai karɓar jingina fala yulamu halaku illa bi qawlihi ko ba za a iya sanin ya salwanta ba saboda ba bayananne ba ne sai da labarinsa ya karbi wayarsa ko ya karbi rediyo da da ake rediyo ko ya karbi wani abu mai kama da irin wannan ya shiga da shi gida ko tufa misali ya karbi wata babbar riga mai aiki da mai tsada ya je ya ajiye a gidansa aka ga mutane ba wanda san an karba ba ko ya ga an bayar ko aka sanar masa ai abu ne boyayye shine kawai zai gaya wa mutane cewa an sace ko taɓata to irin wannan fahuwa minal murtahini to wannan hasara ce ta mai karɓar jingina hasara ce ta mai karɓar jingina wato mai karɓar jingina shi zai biya shi zai ɗauki nauyin hasara amma babban almajirin ibnu a imamu malik abdurrahman ibnu al-qasim ya ce idan idan shi mai wato karɓar jingina yana da shaida bayyananniya da za ta tabbatar da cewa abin nan sacewa aka yi ko kuma dai batansa babu sakacinsa kuma babu gangancinsa yawwa yana da shaida akan batan abin yawwa sace shi da aka yi misali shaida ta tabbatar misali a ce an tabbatar cewa barayi sun shiga gidansa kuma sun ko sun balle shagonsa misali ko abin da ya kama da haka ko yawa ko an masa kwace misali sai abin da ya kama da wannan to shi Ibn al-Qasim yace in har yana akwai wannan shaida tabbatacciya to har yanzu dai hasarar mai bada jingina ne yawa tunda akwai bayyana amma babu bayyana babu shaida akan cewa abin ya faru ne ya fi ƙarfinsa ba da sakaci a kai kawai ya zai ba da labari cewa to kai wayarka da na karɓa ko tufarka da na karɓa ko rediyonka da na karɓa ko kaza kaza ɗinka da na karɓa a matsayin jingina fa ya ɓata ko an ɗauke ko kaza ko kaza eh amma menene shaida ko duk babu shaida babu wani abu to ko da ma shi can gaske ne abin ya faru da babu bayyana kuma ba abu ne da yake kowa zai iya shaidawa a kansa ba to sai a ce hasarar mai karɓar jingina ne yawa saboda abin da za a iya yake nan ba haka ba sai mutane marasa tsoron Allah su dinga salwanta kayayyakin jingina suna da'awar ai kayan ya bata ko an sace alhali ko ba bayyanannen abu ne da za a yi tarayya cikin saninsa ba to sadan lizari'a to sai aka ce abinda ba shahararre ba ne ba za a iya sanin salwanta saɗin ba in ba shaida kwakwara ce ta tabbatar da cewa an ya salwanta ɗin ba to sai shi mai karɓa jingina ya ɗauki hasara nan kuma ya ce fahuwa minal murtahini mai karɓa jingina shi zai ɗauki hasarar wa huwa liƙimatihi daminun zai biya ƙimar wannan kayan jingina shi da ya karɓa. Yuƙalu lahu za a ce masa, tunda ya ce abin ya ɓata, inda ga shi ai kaga za ba wata damu, amma sai a ce masa siffu, ka siffanta shi, ka siffanta kayan da aka baka jingina ɗin, yaya wayar take, yaya tufar take, yawa rediyon ya yake menene nau'i wani nau'i ne sabuntarsa da tsofansa, ka siffanta shi. idan ya sifanta to fa'iza wa safahu idan ya sifanta uhulifa ala sifati to sai a rantsar da shi akan cewa to lalle sifar da ya faɗa fa hakan take a rantsar da shi cewa eh yadda ya ce ga sifar wannan kaya ɓoyayye to ya rantse cewa hakan yake wa tasmiyati malihi fihi ko malahu malihi ko yawa wa tasmiyati da kuma ya ambata malihi dukiyarsa da aka karba fihi akan wannan kayan jingina ya rantse akan sifar kayan jingina yawa sifar da ya faɗa ɗin ya rantse kanta ina fata an gane sannan ya faɗi kuma ya rantse kuma akan kuɗinsa nawa ne aka karɓa aka ba da jinginar shine tasmiyati ya iya zama tasmiyati malahu yawa abin da yake da shi yawa haƙƙinsa fihi akan wannan jinginar ko tasmiyati malihi ambatan dukiyarsa akan wannan jingina ɗin sun mai mu to idan ya yi haka yawa tun da ya sifanta kayan kuma har ya rantse a kai to shi kenan sun mai mu ahlul basari bi zalika sannan ma'abota fahimta da sani da ƙwarewa akan wannan irin kayan sai su kimanta shi duk da ai tun da ya riga ya ɓata kan ai ba za a yi abin gashi ga gashi ga ana kallonsa ba sai dai sifar da aka faɗa ɗin sace ƙwararru a wajen kasuwar waya misali waya mai nau'i kaza kuma kaza a duk aka faɗa musu sifarta suna ganin za ta yi kamar nawa to sai su gwargwaje yawa sai su faɗi abin da suka fahimta to in sun samu wata matsaya yawa to shi kenan fa'in ka na fihi fadlun amma samma fihi murtahin to idan akwai ƙari rarar kuɗi kenan eh akan abin da shi mai karɓar jingina ya faɗa shi ya ce misali dubu goma aka karɓa a gurinsa aka ba shi wannan kayan wannan wayar amma da isufanta wayar ga ƙwararru sai suka ce a ai ta kai dubu goma sha biyar kake na an samu rarar dubu biyar ko dubu biyu misali akan asalin kuɗinsa da aka karɓa don ana iya samu ai kayan jingina ɗin ya ɗara kuɗin da aka karɓa bashi ɗin ana iya samun haka e, za a iya ba da abin da ya fi kuɗin da aka karɓa amma bai kamata a karɓi wato a ba da ƙasa da abin da ba zai kai kimar kuɗin da aka karɓa ba e, amma don ya wuce ba laifi wannan to shine idan kimar da suka yi ɗin akwai rarar kuɗi amma samma a barin abin da ya ambata fihi kan kuɗinsa da aka karba amma sama fihi mutahinu yawa a barin abin da shi mai karɓar jingina ya faɗa misalin da na yi dai ya ce dubu goma ne su kuma da suka kimanta sai aka sai suka ce kayan nan zai kai dubu sha biyu ko sha biyar ko abin da ya kama da haka ya dai wuce kuɗinsa da aka karba to a haza hurrahin to mai ba da jingina sai ya karɓi wannan rarar yawwa ma'ana kayansa dai ya riga ya tafi amma za a ba shi ciko yawwa za a ba shi ciko wato za a ka ba shi ƙarin yawwa shi kuma kaga ana bin sa bashi sai biya bashin da ake bin sa da mutum an bata shi dubu goma wa in kana aqalla mimma samma idan kuma kimar da su masu makwararru suka yi kayan da ya batan bayan an sifanta shi ya zama ya gaza abin da shi mai karɓar jingina ya ambata, da ya ce dubu goma ne aka karɓa gurinsa, to da suka ƙiyasta ko suka ƙimanta kuɗin kayan jinginan da ya ɓata a hannunsa da zai biya, saka ce dubu takwas ne ko bakwai. To kaga wato kayansa bai kai ƙimar bashin da ake binsa ba. To a nan ya za a yi, Uhulifar rahinu, to sai a rantsar da mai ba da jingina. Sai a rantsar da mai ba da jingina alama sammal murtahinu, akan abin da shi wato mai karɓar jingina ya ambata cewa ba haka ba ne, wato ma'ana abin ya kai haka ko bai kai haka ba ya rantse akan abin da shi ya yarda da shi wa badala anhu al-fadlu allazi samma al-murtahin fawqa qimati rahan to saboda haka in ya rantse yawa to sai rarar da shi mai karɓar jingina ya ambata sama da ƙimar kayan jingina ɗin to sai ta saraya a barinsu wato idan ya rantse akan abin da shi mai da'awar ba da jingina ba da bashi ya yi da'awa cewa shi bai kai hakan ba ai dama idan ya gaza yawa dole ne ya cika to amma idan ya rantse cewa shi abinda shi mai ba da jingina ya da'awa ba haka bane ya gaza to in ya rantse sai rantsuwarsa ta zo bai ɗaya da abinda suka kimanta to shikenan badala anhu alfadlu allazi sammal mutahin to sai karan karin da shi mai karɓar jingina ya da'awa sai ta sarai a barinsa fauka kimatin rahan sama da kimar kayan jingina din don galibi galibi galibi abinda yasa ake son yaran tsaye din yawa saboda ai galibi kayan jingina baya gaza kimar kudin da aka karba ko ba haka ba galibi ko dai ya zama daidai ko ya wuce amma da aka duba shi abinda mai mai cewa ya bada kudi ya fada to sai aka kuma jingina bata kai wannan ba wato kimar jingina bata kai wannan ba to akwai shakku akai in yayi da'awar wani abu shi mai bada jingina mai bada jingina wanda ya karbi bashi cewa ai dama bashin shi mai bayarwa abin da ya da'awa din dama bai kai abin da ya faɗa ba saboda haka ne ma aka ga rata tsakanin abin da shi ya faɗa da kimar to in ya rantsi akan matsayar da shi ya gaskata to sai a yadda da shi sannan ƙarin da shi mai karɓar jingina yake buƙata a nemai so masa tun da kayansa bai kai wannan ƙimar ba to sai ya saraya a barinsa wannan in ya rantse kenan yawwa in ya rantse wa in aba wa in abar rahinu an yi halifa idan mai bada jingina ya ƙi rantsewa abin da ke nuna janibin shi mai karɓar jingina ya fi shi ƙarfi dama kayan jinginarsa ba ta kai bai kai yawan bashin da ya karɓa ba. To, odiyal murtahinu ma fadala ba da ƙimatin rahan. To, a nan dole shi ya baiwa mai karɓar jingina rarar da ta saura bayan ƙimar jinginar. Yawwa, kaga cikin kamar muka yi dubu biyun nan sai ya cika masa misali. Yawwa, tunda ya ƙi ya rantse cewa kuɗin da ya karɓa ba su kai abin da shi mai karɓar jingina ya da'awa ba tunda bai rantse a kan ba ya nuna cewa abin da mai ba da jingina ko mai karɓar jingina mai ba da bashi ya faɗa gaskiya ne shi yasa bai iya rantsewa saɓanin haka ba saboda kuma ga jinginarsa da ta ɓata a hannun mai karɓar jingina an kimanta ba ta kai kuɗin da mai ba da mai karɓar jingina ya da'awa ba ko bai rantse don kare wannan ba to kaga kayansa ya bata a daidai kima da ta gaza saboda ka sai ya cikawa mai bashi bashi ya karbi jingina rarar da ta rage yawwa misali da muka yi ya ce dubu goma ne kayan kuma ya zama dubu takwas kaga zaule zai cika masa dubu biyu tunda bai rantse akan sabanin abin da shi wancan ya dawa ba fa in qala murtahinu in mai karbar jingina ya ce la ilma li bi qimatir rahan ni ban san kimar kayan jinginar ba ni ban san kimar kayan jinginar ba kuma la'alla abin yana da wuya a wasafta shi ga wani ɗabi'ar kayan ya iya kimanta shi to hullifar rahinu ala sifatar rahan to anan sai a juya zuwa ga shi mai ba da jingina ai shi kan ya san kayansa ko sai a rantsar da shi akan sifar jinginarsa sai ya rantse akan sifar da ya sani ta kayansa da ya bayan ya jinginar shi mai karɓar jingina ya ce bai san sifar ko ƙimar kai ƙimar kayan jingina ba to sai a rantsar da shi mai ba da jingina kayansa da ya bayar ya sifar take wa kana zalika lahu yana da damar hakan yana da damar ya rantse din akan cewa kayan jinginarsa ga sifarsa wadda kan wannan sifar za a dogara wajen kimantawa daga wajen ƙwararru. Iza ja abil amri lazi la yustankaru idan ya faɗi abin da ba zai zama bakon abu ba ba za a iya ƙi ba. In ya faɗi abin da hankali ba zai kasa fahimta ba, to sai a yarda, to sai a kimanta wannan bashi wato kayan jingina da bashin kuma da aka karba sai tunda shi mai ba da bashi ai zai da'awar kudinsa kaza ne yawwa shi kuma mai karba mai kayan jingina ya faɗi abinda aka karba to sai a gwada yawwa sai a kimanta a gani wanne ne zai biyo wani yawwa qala malik imam malik yace wa zalika amma duk wannan magana cewa wato mai karɓar jingina zai ɗauki hasara idan kaya ne da ake ɓoya da shi. Wa mun ji cewa in kaya ne bayyanane da kowa zai iya sani kamar dabba, kamar gida da sauransu waɗanda in sun samu matsala kowa zai iya sani wannan dama kai ƙaulan wahidan hasarar mai ba da jingina ne. To amma abin da ake ɓoya da shi ɗin, yawa ana iya ba da jingina kuɗi ma fa, ya zama misali an karɓi bashi ko rancen kayan abinci ko wani abu za a maido da kayan abincin yawa sai a bada kuɗi yawa yana naɗe a ce to ga kuɗin da zai kaza kai kaza matsayin jingina eh ana iya bada shi misali kafin a dawo da buhanin da aka karɓa sai a karɓi wannan kuɗi ana iya mai da shi ita jingina duk dukiyar da aka ga za a iya bada ita a ajiye misali to to idan ya zamanto um, ya ba da shi ne ga shi da tsakanin shi mai bayarwa da mai karɓa mai ba da bashi da mai karɓar bashi yawa shi mai ba da bashi shi ya karɓi jingina shi ne ake wannan magana wato mai ba da bashi shi ya karɓi jinginar ya ɓoye da ita to shi ne ake maganar zai biya zai ɗauki asara in an samu hasara yawa to shi ne ya ce wa zalika idza qabada al-murtahinur rahana wannan duka idan mai karɓar jingina ya karɓi jinginan ne a hannunsa abin ya ɓata a hannunsa walam ya dahu ala ya dan gairi bai aje a hannun waninsa ba idan wani mutum ne tunda ana yi misali ka ba da bashi an baka jingina to sai a ce to shikenan jinginar a ajiye ta a wurin wani amintacce shi ya rike jinginar yawa randa ya dawo da bashi sai a umarci wannan amintaccen ya bashi kayansa ana yin haka to idan kayan gurin wani aka ba da shi ajiya amintacce sai aka sai ya salwanta to shi ma dai har ila yau hasarar mai bayarwa ne hasarar mai bayar da jingina ne yawa tunda ba a hannun mai karɓar jingina kan ya bata ba wanda aka ba shi ajiya kuma dama sananne ne cewa aka ga ajiyar jinginar yanzu ajiya aka kai ta ko kuma ba tilasta misali mai ba da jingina aka yi ba misali an sanar da shi cewa to za a ba da jinginar a wurin wani ya ajiye za ka ba da jingina amma wani zai ajiye mana kayan jingina shi kenan to kaga shi wanda aka ba shi ajiya dama amintacce ne in abu ya bata a gurinsa bayanai ne ko bayayye ne to wannan amintacce ne sai dai in ta bayyana a zahiri cewa ya ta'addanci ko sakaci amma ba haka ba in yayi da'awar kaya ya bata in ka ba mutum ajiya ya ce maka kayan nan fa wato sai haƙuri wa wayannan lalatun sun sace ko kuma wani abu mai kama da haka ba za ka ce a kai baka yadda ba tunda kai ka amince masa saboda haka da ana maganar mai ba da jingina ko mai karɓar jingina zai zai ɗauki hasara ga koyayyen kaya ne idan ya zama ba a kai shi wurin wani ba an wani ne to shi kenan shi ma kamar dai yanda bayyanannen kaya hasarar mai kaya ne mai ba da jingina to haka ɓoyayyen ma hasarar mai ba da jingina ne ina fata mun gane wannan ya abin babin ya take sai babi na gaba na goma sha uku babul qada'i fi rahni yakunu bainar rajulain babin biyan hukunci akan jingina da ta kasance tsakanin mutane biyu mutum ne mai yawan karɓar bashi ya karɓi bashin wannan ya karɓi na wannan sai ya haɗa su jingina abu guda ɗaya cewa wannan yana da rabin kayan a matsayin kuɗin bashinsa wannan ma aka sai ya haɗa su to ba san gurin wa za a ajiye shi ya kam to to to shine wai kayan jingina ne amma yana tsakanin mutane biyu mutum ne ya karbi kuɗin ku sai ba ku tinkiya ko akuya ya ce ga ta nan a matsayin jingina a tsakanin ku ko buhun hatsi ko wani mai kama da haka to shine jingina tsakanin mutane biyu qala yahya imamu yahya yace samitu malikan yaqul naji imamu malik yana cewa fir rajulain game da mutane biyu yakunu lahuma rahanun bainahuma da ya zama suna da wata jingina a hannunsu tsakaninsu yawa an karbi bashin su aka hada su jingina kenan ya nuna ana iya yin haka a haɗa mutane mutum biyu ko fiye da haka jingina akan bashi da aka karɓa fa ya ƙomu ahaduhuma bi bai irahani ɗayansu kawai sai ya tsaya ko ya tashi sai sai da ɓangarensa na jingina ya samu matsala sai ya ce kai ko kuma shi yana ganin kaman an yi nauyin biya ba biya shi ba ko kuma kawai abin da dai sai sai da wato bangaren sa na jingina kuma gashi ba shi kadai bane da kayan ko kuma ba jinginar sa kadai bane wa qad kana al-akharu anzarahu bi haqqihi sanatan to shi kuma dayan yawa shi wannan lokacin biyan sa ne yayi misali ba biya shi ba kuran sai ya ce ya sai da yayi ciniki da wani misali ya sai da masa kasonsa rabin buhu misali na hatsi ko shinkafa shi kuma ɗayan ba yanzu ne biya ba ya ɗaga masa har ya jinkirtar da shi shekara guda cewa sai bayan shekara zai biya shi to kaga an samu bambanci na lokacin biya yawwa kaga in lokaci guda ne kaga lokaci ɗaya ne in an biya su gaba ɗaya a zuwa karɓi kaya gaba ɗaya in ba a biya su in sayarwa za a yi ma sai su sayar baki ɗaya ko a sayar a biya su amma wannan shi yana da sauran lokaci shekara guda shi kuma wannan yanzu ya ƙosa lokacinsa ya yi har ma ya ɗau matakin sai da ɓangarensa ƙala imam malik ya ce in kana ya ƙadiru ala an yi kusamar rahanu wala yankusa haƙƙun lazi an zarahu bi haƙƙihi bi alahu nisfur rahani allazi kana bainahuma fa ufiya haqqahu ba kenan ba qala yace in kana ya qadiru idan zai iya ya qadiru ko ya qudaru ya qadiru shikenan yawa in ya zamanto zai iya ala an yi kusama araba yawa amma zai fi zama ibara zai tafi tafiya bai daya a ce in za a iya araba yawa kamala hali ma'ana za ta fito kuma haka aka ce in ya zama zai iya ko za a iya araba kayan jinginar yanzu in buhun hatsi ne ko na abin da za a iya raba shi ko ba za a iya raba misali buhu dai al'adarsa sunnarsa ko kuma ka'idarsa kwano arba'in ko yawa to sai a ce a ɗau kwano ashirin in rabi rabi ne misali to kaga za a iya rabawa to in za a yi wannan kuma wala yankusa haƙƙun lazi an zarahu bi haƙƙi haƙƙin wanda ya jinkirtar ɗin shi ba zai haƙƙinsa ba zai tauye ba bi alahu nisfar rahan to sai a sayar da rabin jinginar allazi kana bainahuma dake tsakanin su fa ufiya haqqahu shi din sai a zartar da cinikin nasa eh shikenan zai iya yiwa a raba buhu misali a sayar da rabi to shi kenan sai a ce to a sayar din a raba a sayar din a bashi kuɗin sa tun lokacin biya sa yayi shi a da shi yawa tunda yin haka din ba zai taba haƙƙin ɗayan ba shi kuma ɗayan sai a kulle rabo ragowar aji yawa yana da buƙatar magani sai a ajiye misali sai ajiye shi ka gani ba damuwa wannan amma misali riga ce misali riga ce mai tsada aka bayar jingina kimata ya izantu kaga ba za a raba ta ba ko ba za a ce a ɗau babbar riga daban jamfar da kuma wandan kuma daban kaga wannan ma ba zai yi ba akwai aibi a ciki ba zai yi ba to kaga wannan ba zai yi ba in ya zama zai iya rabawa to sai a raba din yawa sai a biya wannan a sayar a biya shi yanzu tunda shi shi kuma wannan wanda ya ɗauki abin nan zai sai baƙi shi kenan sai a aje wa in khifa an yankusa haƙƙuhu idan kuma an ji tsoron haƙƙinsa zai tauye shi ɗayan wanda tukuna biyansa ɗin da saura biyar rahanu kullu to sai a sai da jingina dukanta tunda don wannan ko ba za a ce wannan shi ma dole a riƙe masa haƙƙi sai baɗi ba ko ba haka ba yawa sai a sai da kayan jingina duka kamar dai gado ne gado ya kama na gida ko gona wadda ‘yan araba ba wanda zai amfana yauwa sai wani ya ce a sayar a sayar da gidan ko gonar wani ce ba ina gidan gidan gargajiya gidan iyaye da kakanni ba za a sayar ba ba yadda iya tunda wani ko wasu sun ce a sayar sai a sayar yauwa a raba kowa ya haƙura yauwa lamma illa in wanda ke da awar wannan zai iya fansar ragowa bayan an raba daidai wa daidai ya biya su wannan kuma taradi ne a tsakaninsu amma ba zai ke kasa ya ce ai shi yadda yake gani ba da za a yi nan ne cibiyar iyaye da kakanni amma a sayar kawai wasu su zo su mai ta ba zai yi sai a wajabta cewa a sayar a raba gadon don kar a cuci wasu to to anan ma sai a sayi da kayan gabaki daya saboda kada a tawaye masa haƙƙi fawadi allazi qama bi bai'i rahani haqqahu min zalika sai a baiwa wanda dama ya tashi ya saida jinginar bangaren sa a bashi haƙƙin sa saboda dama lokacin sa yayi shi dama lokacin biyan sa yayi shi yasa yayi wannan yunkurin sai a tabbata sai a sayar yawan an sayar sai a biya shi bangaren sa rabin ne ko kuma fiye da rabi ko ƙasa da haka gwargwadon bangaren sai a biya shi fa in dabat nafsul ladzi anzarahu bi haqqihi an yadfa a nisfar saman ilar rahini shi kenan yawa fa'in idan ɗabar nafsun lazi an zarahu bi haƙihi ran wanda yi wa wanda ake bin sa bashi jinkiri har shekara guda in ransa ya yi daɗi ya ji ba damuwa an yadfa a nisfar saman ya mayar da rabin kuɗin ilar rahini zuwa ga mai bada jingina tunda yanzu magana kayan jingina ai ta tashi ko an sai da jingina babu shi yanzu rabin kuɗin ko wani ɓangarensa an biya wancan yawa yanzu raguwar kuɗi ne to in shi har yanzu bai da wata damuwa ya ga zai iya barinsa kawai ba tare da wani kayan jingina ba sai baɗin kawai ya biya shi ai san haka kawai ma idan ka ga dama za ka iya cewa wanda ka karɓi jinginarsa cewa kai zo ka ɗau kayanka na laifore ma ka biya ni kai da Allah misali za ka iya yin haka in kai haka wannan ihsani ne tabarru'i ne to haka nan yanzu tunda da saura shekara guda ya masa jinkirin shekara guda to yanzu in ya ga dama in an cire kuɗin wancan wanda biyan sa ne yanzu to sai ya mayar wa mai kayan jingina sauran kuɗin sai ya zamanto bashin da yake biyan sa yanzu ba da wani mukabili na jingina ana fatan gane in zai iya haka sai ya haka wa illa in ba haka ba kullifal murtahin sai a rantsar da shi mai karɓar jingina wanda shi ke da ta cewa abin annahu ma an zarahu dama fa ba wani abu ba ne ya masa jinkiri ba wani abu ne ya sa ya masa jinkiri cewa har sai baɗi ma ya biya shi illa liyu ƙifa li rahani maimakon a ce illa liyu ƙifa lahu rahanahu sa aka yi wani to iltifati yawa wato bai jinkirtan masa ba sai dan ya kyale masa jinginar ta ci gaba da yadda take wato mana nifa dama abin da yasa na ce wato ya bari ma sai baɗi ya biya ni domin ya kula min da kayan jinginar tawa ne yadda take amma tunda abin ya taso haka ta kama an sayar buri na bai cika ba to kawai ba bukata mu wani jinkiri kuma yanzu shi ke nasu mauɗi haƙahu ajila sai a ba shi haƙƙinsa yanzu magana jinkiri ta tashi sai a ba shi haƙƙinsa shi kenan kaga tun da an sayar kayan jingina an biya shi bashinsa ba shi kenan ba ba kare bin da mu shi kenan amma in dama ihsani ne kawai kyautatawa ta sa ya ce masa ya bari kawai sai baɗi ya biya shi kuma yanzu rabin kayan jingina an sayar an bayar an biya wanda za a biya yanzu sauran kuɗin sai ya bashi kawai je hidimominsa bashin ana bin sa badin Allah ya fore masa sai ya biya maganar jingina an kawo da ita an yafe masa to in amma in ya ce dama shi yana da wani muradi ne yawa kula masa zakan jingina to tunda wannan din ya fasaya to kawai shi a biya shi to sai a biya shi kurin qala yace wa samitu malikan yaqulu naji malik yana cewa fil abdi game da bawa yarhanuhu sayyiduhu wanda mai mallakar bawan ya ba da shi jingina ai bawa shi ma dukiya ne saboda haka mutum na iya karɓar kuɗi ya ba da bawansa wato a matsayin jingina kamar da zai ba da dokinsa ko tinkiya ko akuya ko sa ko abin da ya kama da haka to bawa ne sai mamallakinsa ya jinginar da shi walil abdi malu kuma bawan yana da dukiya to yace inna malal abdi laysa birahni ya ce to lalle dukiyar bawan ba jingina ce haɗe da bawan ba bawan tsurarsa kawai za a bayar yawa bawan kawai za a bayar tsurarsa dukiyar sai mai shi ya riƙe tunda bawan yanzu ma dai nasa ne amma dai sai ya miƙa shi abin da yake a hannun bawan na wata dukiya don mutum akwai bawa da ake kira al-ma'azun ko ba ka al-abdul ma'azun bawan da aka masa izini ya tattali dukiyar kansa sai ta kasuwanci ta sana'a yana tara dukiya kamar tasa a bar masa tasarrufi to amma kuma an shari'a ta yadda da abin da suka kira al'itisar sanda duk ya ga dama ko da ya bashi damar ya kasuwanci da sana'a ya tara dukiya tamkar tasa zai iya shi ma ya mallaki dukiyar har ya sayi bayi da kuyangi duka ya mallaka amma mai shi yana iya itisari ya tatsa abin ya karbe a ce je ka ka tattaro kuɗin nan naka ka kawo min yawa yanzu nake son su ya ce babu sai yanzu to ka yi duk yadda za ka yi ka sai da abin da za duk za ka sai ka kawo min kaza Allah ka tsare mu daga bauta sai ga Allah kaɗai ta subhanahu wa ta'ala shi yasa bauta zilla ce ko ba haka ba eh shi yasa maza Allah sama ke cewa babu abin da mutum zai yi wa mahaifi ko mahaifiya ya zama tamkar ya saka musu sai dai in ya tadda su a hannun bauta wato an bautar da su a wani wuri ya duk yadda zai ya saye su yanta to wannan ne ya zama tamkar ya wato kamar da nasin hadisin yake amma duk wani abu da mutum zai bai kai da bai kai wannan kagan yasa aka hana duk wanda ba larura ta gaya ta tsoron fadawa alfashar zina ba to kada da ya auri baiwa wa kada mutum ya auri baiwa saboda in ka auri baiwa ƴaƴan ba naka bane in ta haifi duk abin da ta haifa to ƴaƴan mallakar mai baiwa ne saboda haka na aka tashi auren ko ya mutu ko bai mutu ba ana iya zuwa in sun taru a zo a ɗau to kaga zilla ce wannan ƴaƴa su zan ba naka ba sai ka ji labari an je an sai da ƴaƴanka ko da matar taka tana nan baka da sulɗa to sai aka ce haramun ne ga wanda larura ba ta kai masa wannan gayar ba saboda wannan to alayi halin dai dukiyar bawa ba jingina ba ce tare da shi illa an yashtari da hulmurtahin sai dai in mai karɓar jingina ya sharɗanta hakan kamar ciniki ne in ka sai da bawa ko baiwa abinda bawan yake da shi kamar a ce yana da jaki ko doki da yake hawa ko ta dukiya ko wani abu da ya ga yauna to duka wannan kai da kake da shi sai ka riƙe abinka ka miƙa shi sai dai in dama a sulbin cinikin dama ya ce tufa amma na zan saye shi farashi kaza amma haɗe da dukkan abin da ya mallaka ko kuma ayyana cewa na ga yana da doki ko yana da kaza to haɗe da wannan za ka miƙa min shi to wannan ya zama sharaɗin ya haɗa kamar cinikin abin na 'yan itace ne ko dabinai da inabai hadisi yana cewa idan har an yi musu kilili kamar a ce ‘ya'yan itace ne mangwarori da sauransu ‘ya'yan sun fito gudar ta kaɗe ‘ya'yan sun fito ko kuma dabino an masa irin wannan barbaran to an riga an yi mutum ya sai da bishiyoyin to ‘ya'yan da za a samu bana shi mai bishiyoyin ne ke mallaka sai ya cire sannan ya barwa mai sayan bishiyoyin daga baɗi to amma idan mai saye ya ce na saya amma fa har da ‘ya'yan bana to shi kenan an gama kenan ba wani abu da ya saura sai ya ban masa bana zuwa har ila masha Allah to kamar haka shi ma cinikin bawa haka ma jinginar ita kanta ma ta raɓi cinikin a wannan ga yanayin lokacin yake akwai sauran to babul qada'i fi jami'in ruhun har yanzu dai batu ne da yake da alaka da eh yana da tsayi kam eh shine dama yanayin lokacin lokacin sallar ya shi kenan yawa kuma shi karatun na fikhu ne yanzu kuma yana da dan nauyi yawa ba kamar misali hadisan raqa'iq ba yawa da sauransu wanda warawara abin yake karatun fikhu yana da ɗan kamaceceniya haka sai ka ga kamar yana ɗan da ishtibahi haka Allah sa mu gane sai mu tsaya a nan ɗin insha Allah Allah ya mana afuwa Allah da fahimtar da mu ya gane da mu